Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم إني أسألك يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا القوة يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان انفعنا منك بنفحات خيرا تغنينا بها عمن سواك إن تستطيعوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد اكفنا بحلالك عن حرامك وعنا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت به ذكره وانصرنا بما نصرت به رسل انك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله diwani wancan lahadi dai kowa ya ji daɗi saboda harufa wajen ko hudu ne aka fassara mana cikin lokaci kankani kuma alhamdulillah wannan kuma ya hade da nawa goron sallah ko an riga ba ku goron sallan ku ni nawa ne dama ba a bani ba an hada mun da goron sallah da barka da dawowa da kuma wato happy new year duk an hada mu cikin wannan wato wannan wancan ladin da ya wuce saboda haka za mu ci gaba alhamdulillah kuma yadda dai kuka sani wancan ladin an bayyana an shiga sabuwar shekara ta musulunci to duk an hada mana alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyan maulawu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu yau sha ɗaya ga watan janairu miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan Muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin ci gaba da karatu fassara diwani wanda malamin malam shehu mansur yake mana duk ranar lahadi Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akar musu Allah bismillah ya sai da amara ta jana kwasiyade an talmala da fadar halu fi diki an talima da ya dauke wa ya sanade wa an ta kafi zama kuntu fi diki wa an ta babu na daji an ta munki zuman karkanin mushabi kan fi shi ta diki ya gauta kulle magaidin na zamar ta difan mimma rahu min alawali wa diki ya na takarar bara ya an ta munki zuma min kulle makara من شدة الضيق يا خاتم الأولياء يا من يمدهم يا قطن لقطن فانكزنا من الضيق أسأل إليكم وأنت تدفني فيها يا شيخ فانكزنا من الضيق وأنت يا سيدي يا ملافات أنت لها ومن شاء ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لك رجائك يا كن بالبغية أنقذني من الضيق أسأل إليكم وبيا طبيب يكن لا طبيبا قد تنجيني من الضيق فهذه دمغة اصبر قلبك قد باغ كتبت من شتت الطرق أفسد على دمتي ما أن لا تفزع عني وتنجاني من كل تعريق أقوم إلى يا صافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ذيكي يا مرجعي في جميل عليا وزري كن من كذا ما قد كنت في ذيكي فأنت باب نجاة الكل كنت في يدي وكن مقيتي إذا ما كنت في ذيكي أنكر طريقا فقد ناداك منتجا وكن مهينا له أنكر من ذيكي يا شيخنا قلت كل العايزين به ويا إماما به ينجى من الذيك أنكر قديمك من ذيك عذاب به وشدة عقاب في المذالك أنكر من مينة قد تقربه إلى للاك فناداكم بتذليك يا سيدي أحمد تجعل قلب يدي أتى المراد فاز العال في ذيك بدايكما تجعفى مغفرة من الإله ذاك كالسميرك وأننا لسعادة نفوز بها ما شهادتنا قد من بتوفيق ثم صلاة مع تسليم أجمعها لا تسل ورا منجي من الطيق ثم رجعنا بالعباس سيدنا وصاب قرما قال الزريق يا سيدي عمرك كان قبلتي أنت الملاذ فهذا الحال في ديك
a alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kun bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram a muna miƙa gaisuwa ga halara ta maulan mushi usulun bai radiyallahu ta'ala anhu da halarar sayyidi ali sisi radiyallahu ta'ala anhu ma a farin ciki ya cika mu na kasancewar muna karanta diwanin shehu kuma ga waɗanda su ne shehu radiyallahu ta'ala wanda ya gansu ya ga shehu wanda ya san su ya san shehu wanda bai san su bai san shehu ba radiyallahu ta'ala anhuma so yau za mu tashi harfin rayi
عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه رفعتي دام البين والبين لم يدوى أبعتا إن أزيت من يعوى رجوعيني المولى الجليل جلاله مات المعينين ذله من زال رسول ما كان وسر مقدس ورقيت دور الإرفان من سره رسول ما تأسد عن شيء مديه يا الله ربيع ما يا كافر بعد فصلي يا الله رحيم يا منان من جل ذكره عليه الله رسول حبيب ذاكر ومقدس رميت وربي ما رميت وإنا ورجيب آيات العباد فصلي على المصطفى المنصور ورؤوف يا شكور وهب صلي على المصطفى المختار يا مولاه وصلاة عليه مثل من له عليم
sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu Rafata
wannan mishi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya gaya mana waɗansu abubuwa wancan sati to shine nan yake so ya ƙara jaddada mana ya ce da mu ka jista sadana mahabubu kulli wa jumlati wa ausadani wal ghairu ya tawallati hakika almahabubu ya tindike sufata da zati na ya sadar da ni ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala duk abin da ba Allah ba ya bani to kuma yace wa inna hadha alhibba ghaibu ilahina wa qalbul wara wa zatu fi tajallati to ka gani qalbul wara wa zatu tajallat fihi to shi ne yau kuma yake so ya ga mana yace mana to rafa'ata hijabal bayni ya rasulullahi har yanzu ba mutane ba su gane ni ba rafa'ata ka dauke hijabal bayni hijabin da ke tsakanina da kai wato hijabul bu'udi hijabul nisa tsakanina da kai ba nisa zahiri da baɗini misali kamar tafiya maka ko kuma tafiya zuwa wato hadratul aliyah ko hadratul uliya ko gayatul kuswa tafiya ce mai nisan da sai an shekaru ana halwa to amma ga shi an waye gari saboda an ɗauke wannan hijabi na nisa taku ɗaya almajirin shi ibrahim zai yi ya tsinci kai cikin halara allah tabaraka wa ta'ala to shi ne sai ta ce to ka ɗauke hijabin nisa shi ne rafa'ata hijabal bayni hijabin da ke tsakanina da kai ya zama na babu wani shamaki tsakanina da kai babu wani wato wato ma'anan bainu a ce ga ni ga ka an ɗauke wannan ƙananan waliye suke ganin annabi a ni bukata in za a ga annabi a ganni to shi ne hijabin shi aka ɗauke ba maganar shi yana ganin annabi a in za ka ganshi in ka ganshi to ka gode ka more to shi ne rafa'ata hijabul bain ka ɗauke hijabi na tsakanina da kai babu tsakani
walbainu so ya ce amma kuma ikon Allah tsakanin dan yi tsuwa shi kuma har abada ba a nan naɗe shi. Ka ɗauke hijabin da ke tsakanin hijabin aka cire ba tsakanin ba. Sai sa har yanzu sai ka ji an ce sai ka ji an faɗi sunan annabi da gowa faɗi sunan shehu. Da ba dan ba a nan naɗe tsakanin ba wato wato to da ba za ka ji suna biyu ba. To amma wanda ya san an ɗauke hijabin to shi ya san ko me ke. shi ne rafa'ata hijabul bayni ka dauke hijabin da ke tsakanin da kai amma wal bayni tsakanin yana nan amma wa suna ganin shi lan yudwa domin shar abada ba nan da shi yana nan yanda yake saboda dalili hijabin da ke tsakanin yanzu misali wannan karatun wani ya ji zai ce to ko me ake nufi abinda ake nufi ana cikin maganar soyayya ne majnun laila ma ya faɗi wannan kuma kowa ya yarda dalilin da yasa aka ce ai rafatu hijabul baini saboda soyayya zari'a ce wata kafa ce kafa ce tsakanin mutum biyu to babu wannan kafar majin laila ma ya faɗi da anna mahabbatu zari'atun fa qad saqadat zari'atu fa laila ana wa ana laila kuma kowa ya yarda to zo da haka soyayya wani abu ne sila ne tsakanin mutum da mutum to shi ne shi ce to wannan kafar an tushe ta ba ta kuma majnun laila yana faɗi yana ci an wato ita Laila ta zo tana tana so ta gan shi sai ta sallama bai amsa ba sai sallama na farko bai amsa ba na biyu ma bai amsa ba a na uku sai ta taɓa shi ta ce yaya malam ana ta sallama da kai na zo in ganka kowa kamar zai ce da Allah ta gida ki bani san ki ya shagaltar da ni gabarin gani na fi ƙaunar in ta kokuwa da mahabbaci a kan in ki tafi kawai ki tsale ni mai rikici da soyayya to shi ne nan in mutum ya gane wannan rafa'ata hijabal bain ka dauke hijabin da ke tsakanina da kai wal bainu amma tsakanin layyi duwa ba a nan naɗe shi ba وابعدت sannan ka nesa ta إذ أدنيت من يهوى
yace wa ab'adta ka nesa ta lil hiddi ga masoyin nan manya hawa abin da yake so iz adnaita yayin da ka kusanto sanda muke sun madana fata dalla to sai wato man a hawa din nan ita kanta kan annabin ma manzo Allah ya karbe ta ba ta ka bata kanka lokaci ne ka ce shehu yana son annabi kana bata kanka lokaci in baka gane ba shehu ya ce fa in tasalu an mazhabi wa mutayyini fa hubbul nabil hashimi wa wa man ahawa in kana tambaya wai shin mecece mazhaba ta wace mazhaba nake bi malikiya ko hanbaliya ko shafi'iya ko kaza ko kaza ko mutayyini ko ko kana tambaya wace dariqa nake tijaniya nake ko kadiriya ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza sai ya ce to fa hubbun nabil hashimi soyayyar annabin nan ba hashiman dangi wa man ahwa shine hakikar wanda nake so to shine shi yace to sanda annabi ya kusanto ni ya nesa ta manya hawa wannan mahabbar ya dauke babu hijabi tsakanina da shi kuma babu soyayyar ma wannan karatu yana da nauyi fa to abinda kawai za ka kubuta ka gano to shine ma'anan cewa da muka yi da annal mahabbatu zari'atun fa qad saqat zari'atu fa ana huwa wa huwa ana to wannan ne za ka yi sai ka gane fa ayni wa ayni yawma ayni muhammadin farasuhu bi ay kali wa ruwai kada habbuwa ta arani kuntuhu wa rabbi lam yakruk makanan wala waqta to shine karatu
رجوعي to ce dawowa ta من المولى daga majibincin lamarin bayi, الجليل جلاله wato mai girman buwayarsa dawowa ta ruju'i min al-maula dawowa ta daga majibincin lamarin bayi aljalilu jalaluhu mai girman buwayarsa إليه to zuwa ga Allah na sauka بحب الهاشمي da soyayyar bahashiman dangi ولا قرى wala garwa babu mamaki dan an yi haka na taho daga Allah na sauka wurin Allah kuma da soyayyar bahashiman dangi sai ce babu mamaki in an yi haka domin ya wada cewa ruju'i min al-maula li ahmad nazilan ila al-mala'il a'la huwa buruji ruju'i dawa ta min al-maula daga majibincin lamarin bayi li ahmada ga annabi ahmadu nazilan na sauka ila al-mala'il a'la wato zuwa ga ainihin wato mala'ul a'la makaman nan madaukaka shine misali mala'iku da ake faɗi din nan wai ka buruji na wuce saman kowace irin hanya da ake bi a sadda Allah na wuce wurin duk wani burji da ka sani na wuce shi
رأيت
sai ce na gani kiri-kiri وقد مد المهيمن ذله hakika ubangiji mai shaida aikin bayi madda ya shimfiɗa zillahu inuwarsa
يصلي yana salati على عبد bisa bawa على الجار wato a fili والنجوى da kuma ciki zahiri da baɗini wannan tambaya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya tunda Allah ya wannan tambaya ba wanda ya amsa ta shi da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yanzu Allah ne ya ce alam tar ila rabbika kaifa madda zilla kowa ya shiru ya ce Ibrahim ya ce ra'aytu na gani alam tar ila rabbika kai yanzu baka gani ba wato ba alamtara kai yanzu baka gani baka duwa ba ila rabbika zuwa ubangijinka kai fa madda zilli aka yi shimfa da inuwarsa ta yanda ya shimfa da inuwarsa kowa ya shiru ba a san inuwar ba. sai shi wace to ra'aitu ni na gani wa kad madda al muhaiminu zillahu hakika ubangiji ya shimfa da inuwarsa to wannan alamtar din nan Allah yana magana ne dama da arihi kuma arihi ɗaya ne to shine alamtara ayyuhal arif ila rabbika allazi khalaqaka fa sawwaka fa addalaka kaiwa madda zilla ay madda zillul kainati bitare biha kan zurgubiyyati wa buduni gaibi ثم يرفع ذلك الذل عن عين البصيرة التي أراد فتحها فتشاهد بدون العزل وغيب الغيب وتصير عارفة بالله ولو شاء ربك لجعله يعني ذل الكائنات ساكنا أي ثابتا في العدم الذي وخزانة وجوده أي أم الكتاب واللوح المحفوظ الثابت وجود كل شيء فيه ما في الباطن فيقع به الحجاب ويحجب العبد بسود الآثار أي شهود الأنوار ثم جعلنا الشمس أي المعرفة بالله عليه يعني هذا الظل دليلا فيستدل به بالله على غيره فلا يرى سواه ثم قبضناه بإفنائه وإدانه إلينا إلى وجودنا وبقائنا قبضا يسيرا فيجيب عنه شيئا فشيئا حتى يبنى عنه اسم ومداركه وحس غيره من الكائنات فلا يشاهد إلا المكون wannan shi ne aya shi ne nan shehu yake magana to wannan ba wanda ya ga wannan sai shehu radiyallahu anhu to shi ne a Allah tabaraka ta'ala yana ishara da yawa ya zuwa ga wannan inuwar nan da yake magana akwai inda yake wani cewa wazallalna alaikumul gamama to wannan gamama sai mutum ya samu shine wato wannan wannan wannan abubuwan nan da ake so mutum gane din nan bayan mutum ya san wato wato halarar ubangijin shi ya san annabinsa san waliyin Allah tabaraka ta'ala ya san bawan Allah to shine isharar da yake wazallanna alaikum da gamam ai gamam tajalli sifati da kauniya hujum shamsu zati muriqatu bil kulliyat wato ainihin gamam gizagizai ko kuma girgije na tajallin sufar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hajabci ranar zati dan ta kona makalukan in ba dan wannan girgijen ba gizagizan nan guda uku da suke tare da juna to da ka ina ta sun kone to shi ne ta yarjita a walam ya rau ila ma kalaka Allah min shay ya tafayyaqu zilaluhu wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan in taliqu ila zillin jalla sai ko yace la zalila a cikin waqi'a kenan wa zillin mamdud wa daniyatan alaihim zilaluha wa nudkhiluhum zillan zalila fataqalahuma thumma tawalla ila zilli wannan isharu ne sannan yace مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا wannan shi ne innal muttaqina fi zilalin wa uyuni innal muttaqina ay al mutazakkina an sifatin nuhus wanda suka samu tsarki ke suka samu tarbiyya waya atil amali da gujewa ganin ayyuka cewa suna kaza suna kaza suna kaza al mutajarridina al har sun tsire ta kansu ga barin aiki fi zilalin min as-sifatil ilahiyyati wa uyunin min al-ulumi wal ma'ari wal hikam wal haqa'iq al-mustafadatu min tajalliyatiha to shine alam tara ila rabbika kayfa madda zil shine shi wace to ra'aytu wa qad madda al-muhayyin zillahu
rasulun shi wace in baka san shi ba annabin nan da nake magana rasulun manzo ne atana izo mana wa shi manzo Allah sirrun muqaddasun asiri ne na Allah tabaraka wa ta'ala abin tsarkakewa arsalahu al-maula majibincin lamarin bayi ya aiko shi min al-gayati al-quswa daga kanziyatul makasiya gayatul kuswa gayar nan halaran nan mai tsananin nisa saboda nisan ta ma babu abin da zaka kira halara da shi a wannan lokaci idan ka ce Allah Allahu a wannan halar kai sabo eh saboda sazujiya ce to shi yasa yace gayatul kuswa halaran nan mai tsananin nisa ubangiji tabaraka taala ya aiko annabi daga tarbiyatul maqdiya kuntu kanzan maqdiyan lam uraf fa ahabbtu an uraf wa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhim fa ji'arahu Allah sai da can na kasance wata taska ce ba a santa ba sai na so a sani to shi kenan fa khalaqtu khalqan sai na halitta ta halitta fa ji'ar fa ta'arraftu ilayhim sai na sanar da fa ta'arraftu sai na sanu ilaihim zuwa ga halitta ta ga wannan halitta baki da ni arahu ne aka sani to shi ne nan ya ce to ubangiji ya aiko manzo Allah min al-gayatul kuswa daga wannan wurin
Raƙaitu, so ce na hau Zural Irfani, ƙarshen martaba cikin sanin Allah ƙarshen dutsen sanin Allah na hau
min sirri hubbihi, daga asirin soyayyarsa wa rutu, na hoye Asa'aba, duk wani abu da kasan yana da wahala sai dai in baka bi ni ba amma na riga na hore mawuyatan al'amura ko ilimi ne ko kuɗi ne ko ɗaukaka ne ko daraja ce ko mulki ne ko wilaya ce eh, ko menene da ka sani na hore abu na sauƙaƙe hanyar ba wahala in ka zo wurina shine wartu na sauƙaƙe asti'aba mawuyatan al'amura al-mudilati, masu halakar da mutum duk abin da ka san saboda wahalar suna iya halakar da mutum in ka ji wani abin ba zai halakar da kai ba za ka shiga cikin abin cikin sauki da kwanciyar hankali wala dawa, sai ce ba da aya nake ba dole ka gani sai dai ne sai na cewa yabna al-kirai ala tadnu fatafsir ma qad haddasu kama ma ra'in kaman sami'a ya kai dan manya wanda yake tunanin iyayensa sun isa ko kuma yana tunanin malamansa manya ne sun isa ko kuma yana takama da wani abu na daraja sai ji ali sai ce ka matso kusa mana ka gani kai gani ya korige in kana gefe ne yan ana suka shehu za ka dinga tsayawa kai ma ka rika sa baki amma duk ran da ka matso kusa da shehu ran da baban sai taba shehu ka zabga marmari idan baka san shi bane amma ka matso kusa ka gani ka gane da masu zagin da shi sun yi daidai to shi ne ma'ana ka matso kusa ka gani
Rasulun, yawace manzo ne Mataju, duk sanda na ɗaga murya yan shayi marihi, domin tsara yabo gare shi almakar masu, wato dukkan kofunan girma tun daga martabobin annabta da na walitta da wanda ma baka san su ba ka huffu janabi, duk sai zo su kewaye ni kowane irin makami shi ne abin da ya sa annabta ba za a taba ta ba saboda an riga an kulle kofar amma ga sunan gaba ɗaya a kewaye duk wani makami da ka sani duk wani daraja sai wuce ga sunan suna kewaye da ni kuma kowane kofi yana so in ɗauke shi ba wani makami da ba shi yake kwaɗayina ni ba na kwaɗayin makami makaman suke kwaɗayina almakaru ma dukkan wani kofi na girma da sai an ba Allah sai an yi wani aiki ake cin kofin to kofin ya kawo kansa gare ni saboda haka in ka ji ni ko baka koyi ba sai in ɗauki wani kofi ko in ba ka. Eh, sai a bar an ma da hayaniya a ta jaya me yayi me yayi aka ba shi kaza ba ya ga wurin ne shi Mhm.
kama a hawa, to shehu ya ce kuma suna kewaye ni ne kamar yadda nake so fa kar ka dauka sai na tashi ne ko kuma a ina zaune zan miƙa hannu in ɗauko duk abin da nake so duk wani darga duk wani matsayi suna kewaye ni kamar yadda nake so Rafi'u, shehu ya ce rafi'u ya ne ɗaukaka bayi yake ɗau- wato mai ɗaukaka wanda iso da fifita shi akan wanda ya ga dama a ya kasu lebadi, ya ne isarwa bayi abin da idane su fasalliyan, kai salati alai, bisa annabi salatan, salatin da lan tuhuwa, wato ba ta kiyayuwa salatin da ba ta kiyayuwa lan tuhada, salatin da lan hada ba a iya kewaye ta walan tuwa ko ba ta taruwa halitta Allah ba za su iya kewaye salatin ba sannan mala'iku ba za su iya tara adadin salatin ba to wannan shine salatin da aka tura halitta ba za su iya kewaye shi ba sannan mala'iku ba za su iya kirgawa ba rahimu, to shi ya ne jin kai a ya mannanu, ya ne baiwa man jalla zikiruhu, wanda ambatansa ya ɗaukaka fasalli alai, ka yi salati bisa annabi warfa iddika, ka ɗaukace dukkan kunci a cikin makalukatu washakawa, da ihu da ƙara da koke-koke saboda ka za a ce gani abubuwa sun tafi daidai ka bayyana shi kowa kuka yi.
rasulun, manzo ne habibun, masoyi zakirun, zakiru mai faɗin la ilaha illallah kwararo kwararo ko ina annabi yana yana qulu la ilaha illallah tuflihu ko faɗi la ilaha illallah ku rabauta to saboda ka ce annabi ma zakiru ne wato ai Allah ma zakiru ne yayi ko ko ba zakir ba ne ha ga wani ya buɗe baki to in baka san in baka sani ba ba shi ce fankuru ni azkurku to ashe shi ma zakiru ne
wa muqaddisun, wa muqaddisun sannan kuma muqaddisun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarkakewa mai tsarkake zatin Allah tabaraka ta'ala قبيل وجود الكائنات tun gabanin samuwar ka'inat wato kasantattu tun ba a halitta ba annabi ya tsarkake Allah tun ba a halitta ba annabi ya tsarkake Allah tabaraka ta'ala tun annabi ya dauki amana ya tsarkake Allah ولا شغوى wala sharwa annabi da kishiya babu wani ɗaya da ya musharaka da annabi a wannan wuri رميت
shehu ya ce ramaita ta yi jifa ya rasulillahi وربي na rantse da ubangiji na ما رميت ba kai kai jifan ba وإنها sani dai cewa ita wannan jifa صفات جلال suba ce ta maɗaukaki للجليل wato suba ce ta jalala lil jalili ga ubangiji maɗaukaki فلا ماوى wannan jifan ba a iya mai da ita ga kowa sai ga Allah alama awa ba ta da ku- makoma sai sai- sai ga Allah wato jifa Allah tabaraka ta'ala yayi maganar jifa iri iri iri iri a Qur'ani kaga jifa da duwatsu jifa ne jifa da kibiya jifa ne harbi da bindiga jifa ne yiwa muni ne kazafi jifa ne asiri a ɗauki tarbi a harbi wani jiba ne a yi binne binne jiba ne a yi tsagi jiba ne kulumboto jiba ne to amma Allah da ta'ala ya yi ishara a kan jiba na ƙazabi sai ce wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad tamala buhtanan wa isman mubina yace wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'ti bi arba'ati shuhada'a فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سمعت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم سمعت إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات اللؤلؤ في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم فسمعت ترميهم بحجارة من سجيل to akan wannan da shi ya magana kuma sai ce wa mar ya ce ya ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wannan shara ce zuwa ga fadin Allah tabaraka ta'ala sanda aka yi wato wato wato yakin badar mamul bai dawo ya ce ruya an rawaito annahu cewa shi lamma adallat quraish lokacin da quraisha suka bullo minal akan kuli zuwa wato daga ainihin wani dutse ne wani wuri ne da ake kiran shi haka lokacin da kafirai suka bullo daga wannan wuri qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hazihi quraish wannan quraishawa ne ja'at suka taho duhu ya la'iha da ainihin manya manyan su masu takamar su wa fakariya da kuma alfaharin su sun tattaro kowa daga kasar su yukazzibuna rasulaka ya ubangiji suna ƙaryata manzanka Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ma wa'atani abinda kai mun alƙawari fa atahu jibrilu ta sai jibrilu izo masa wa kallau ice da shi khud qabdatan min turabin jinti kasa daga turbaya farmihim jefe su falamma falamma altaqal jama'an lokacin da ainihin wato mayakan nan biyu suka haɗu tawagar kafirai da jama'an musulmi tanawala kaffan min al-asbai sai manzo Allah ya jin babu wani mushriki da yi saura cewa ce ya shagaltu da ƙasar da take idansu idanuwansa biyu fana zamu suka tarwatse wara dafa humul mu'minuna sai mu'mine suka bi su suka dinga taran su yaktuluna suna kashe su wa yasuluna suna daure wasu thumma lamman sarafu sannan lokacin da suka waje suka tarwatse aqbalu ala tafahul sai mu'mine kuma sai suka fuskanci junansu suna alfahari fa yaqulu ar-rajulu sai kaji mu'mini yana cewa da dan uwansa ataltu ai ni na kashe wani wa asartu ni na kama wani in daure to fa nazalat al aya dalilin da yasa wannan aya ta sauka kenan sai Allah tabaraka taala ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ba ku kuka kashe su ba Allah ne ya kashe su yaushe ma ba ba mu muka sa aka yi jihon ba ko kuma mu muka yi jihon ba har ma suka tarwatse suka dinga bin su suna saran su sai ce to ma ramaita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramyan tuwassulaha ila ayinin ba kai kai jifa ba jifan da kai har ya sace idanuwansu sun ramaita lokacin da kai jifa ai hina alqaita suratul rami sanda ka dauki ainihin drawing din jifa drawing ne kawai photocopy ne na jifan da muka yi kai walakin Allah rama sai ni sai Allah ne yi jifa fa wasalaha ila ayinahum jami'an hatta hazamu wa tamakkantum min kadi dajirahu to saboda kan mutum ya lura zai gane wannan jiwon a hakika Allah tabaraka ta'ala shi ne jiwa to wannan zahirin tafsirin wannan ayat kenan fadinan ishara ne Allah tabaraka ta'ala yana magana ne da muridai Allah tabaraka ta'ala yana magana ne da muridai waɗanda suka fuskanci halar Allah tabaraka ta'ala yake falam taqtuluhum ay nufusakum bi mujahadatikum wato zukatanku na nafsu ba ku kashe su ba saboda wani shiga harba ku ko saboda wasu zikirorin ku ko saboda yawan azumi iz la la taqata lakum alaiha ba ku da iko akan nafsin ku ba walakin Allah qatalaha Allah shine ya kashe ta bin nasr wa tayyid da taimako da karfafawa hatta hayyat har zuciyar ta rayu da ma'rifati da ma'rifar Allah to kuma sai Allah ya ce da shi shehi murabbi wanda yake tarbiyyar muridai wa ma ramaita ba kai sai giba ba ai qulubul muridina bi mahabbati ba kai ka jefi zuciyar muridai da soyayya ta ba ma'arifati ba kai kai jiba da ma'arifa ta cikin zuciyar almajiranka ba walakin nan laziri cewa Allah rama shi ya jiba ai tilkal qulub shi ya jefi wannan zuciya bi shay'in da wani min zalika daga wannan wato wato wannan ma'arifa da soyayya wa inna ma anta wasidatu kai wasida ne kawai wa sababun kai dalili ne min al-asbab daga dalilai al'adiya na al'ada saboda ba ma yin komai sai da dalili ka ji dalilin da ya sa muka aje ka har kana takama ma kai kai har kana cewa za ka yi wa alisalim ba sa ka la tasira laka kai baka da komai fi shay'in min zalika a cikin wannan to shine dalilin fada Allah ce laysa laka min al-amri shay'un shine dalilin fada shi yace fala awa wannan abun babu wani mashiga sai ga Allah duk a maida wa Allah kawai ramaita wa rabbi ma ramaita inna sifatu dalilin lil sifatu dalilin dalalin lil jalili fala ma'awa to wannan shine ishara zuwa ga ainihin wato wannan jiba da shehu radiyallahu anhu ya sabanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita to shine kuma yake bari kita inna sabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajun fi zilalin Allah raki muttaqin to na ji Rakibu yace raqibu ya mai kula da bayi mai lura da su da abin da suke aikatawa a koda yaushe Allah tabaraka taala shine mai kula da aikin bayi Allah bai sa kowa ya kula masa da bayinsa ba saboda kowannen mai shagaltu da kansa da abin da yake gaban ba aikin ka bane kula da aikin bayi aikin ka kula da abin da idane ka annabi ya wadi ya ce wa alal wa alal akil an yakuna mumsikan li lisanihi muqbilan ala sha'anihi wajibi ga mumini ikama harshensa ya fuskanci abin da idane shi kowa ya abin da yake gabansa idan ka je manista galabi ma la ya'ni ya hudu ma ya'ni in ka shagaltu da abin da bai dame ka ba abin da idane ka zai kubce baka kuma kowanne ne zai shagaltu da abin da idane shi Allah shine raqibu yani al-muttali ala dama'iri ash-shahidu ala sara'iri ai huwa allazi ya'lamu wa yara wa la yakhfa alayhi as-sirru wan najwa Allah tabaraka ta'ala shi ke tsinkaye bisa ainihin tunanin bayi shi ya san abin da zuciyar bawa take kurin shewa kuma Allah shine yake duban ainihin baɗinin bawa sai baka san komai ba kan wani ka shagaltu da zuciya ka san ka ka san kai ka san abin da zuciya ka take saka maka saboda kai kokari ka gyara ba abin da wani yake ba abin da wani yake ba zai fice ka ba abin da kake shi zai fice ka kai kokari ka gyara kanka kar ka tsaya kana zagin mutane ranar alkiyama ka tashi wa babarka a tsaka ka a nuna ka a jeba ka wani wuri daban tsaya ka tsaya kai abin da zai amfane ka kawai
يا هادي العباد kawai ce ya ne shiryar da bayi فصليا kai salati kai tajalli على المصطفى bisa Mustafa المنصور al-Mansur abin taimakon Allah a koda yaushe من تربه wanda turbayarsa المسوى ita ce makoma Eh, daga shi aka yi kowa kuma kowa cikin sa zai koma shi kuma wurin Allah zai koma ka gani inna lillahi kenan wa inna ilaihi raji'un kowa daga annabi daga Allah yake kowa daga annabi yake kuma kowa cikin annabi zai koma sai kashi Ibrahim duk ya komar da mu cikin annabi ya komar da mu cikin Allah mu dan ba mu koma ba shi ne ma'anar hasu ba musu kuma kabla an ta hasabu mutu kabla an ta mutu kai ku mutu tun kamun ku mutu domin mun mutu tun yanzu annabi da kansa yana nuna sayyidina abubakar yana cewa wanda yake so ya dubi matacci akan ƙasa ya kalli abubakar siddiq to haka yake ra'ufu yace ya ne tausayi ra'uhu ya ne tausayi الرؤوف هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم أفاء عما ستر من الذنوب shine ra'uhu wato ra'uhu wanda ya suturta abin da yake gani gabawa na aibi sannan kuma ya yafe abin da ya sirrata daga daga daga na daga zunubi ya ganka cikin aibi ya ɓoye ya sirrata ta sannan kuma ya yafe kuma abin da ya sirrata din shine ar-ra'uhu aya shakuru yau ce aya shakuru ya ne karban kankanin aiki da babban falala kai na bula raka a biyu baka aljanna har abada
wahabu wahawu ya ne baiwa salliyan kai ta jalli ala al-mustafa bisa al-mustafa al-muqtari al-muqtari ya man lahu al-ma'wa ya wanda makoman mu baki ɗaya tana wurinsa mu gaba ɗaya makoman mu Allah ne ba aljanna ba mu ne mutanen da bamu san wuta ba bamu san aljanna ba mu ubangijin wuta da ubangijin aljanna muka sani da haka yake
salatun salatin Allah alayhi tabbata kan annabin Allah misla man lahu alimu sai ya ce ba fa kama sallaita ala Ibrahim ko kama sallaita ala Musa ba gwargwadon abin da Allah ya sani misla man lahu alimu salatin misla man lahu alimu misalin abin da ilimin Allah to to misalin salatin ce gwargwadon abin da Allah ya sani to yi salatin ga Allah ba ranar karewa wa alim kuma salatin ba shi kadai ba da halarar wadata ita ma a yi mata wannan misla man lahu alimu wa sahabin da kuma halarar ubudiyya ita ma a yi mata aiwa annabin Allah aiwa waliyin Allah aiwa bawan Allah misla man lahu alimun kuma man muhibbu matakar masoyi yahwa yana ta kauna lahu ga annabin Allah
عليه صلاة الله ثم سلامه والمبدي سلام على مدري الأسرار باليك أنزل الله فوسرات البيضاء وأولها ميكي منزل الله وأول تويت وأول قائم وأول موسم بالجي فسبحان رب ما تسلم تاسله نورنا فلا نبارك منزل الله محمد وعبد الله لا أحبه منزل الله كفاني بدي قال عن سجبت بهبه كفاني بأن دعوة ربه يا الله على عهدي بالذات المقرب دائما يا الله وآل وأسعد مدى قولي سيدي على مسلم للأسرار حرف السين ايش حرف السين salamun gaisuwa da aminci ala muslim ya tabbata bisa girgije bil asrari girgijen na asraran ubangiji qaliji mai isa matuƙa wurin zubda ulumu da ma'arifu shine girgije na manzo Allah ya ta zubar da ilimai da ma'arifa to abun ba dama shine ayi albarqil abdi muzunil arba'i to muzunil arba'i nan duk wanda ya je wurin wazifa kullum sai an zabje mai a zuciyar shi shi yasa asara ne fashin wazifa duk sanda mutum ya yi fashin wazifa ɗin ya yi asara abin da dubunnan shekaru ba za su bashi ba saboda muzinin lil asrar baligi zai zo kuma zai zai jibge wannan muzuni din muzunil arba'i din nan duk zai jibge shi da buhur da awani kuma kowa zai ibina shi in bahar ne kai in awani ne kai ka zo wa annabi duk yanda kake so sai Ibrahim ya ce mala'iku da annabawa da kudubai da afradu da jami'ai sun zo wa annabi da mail watan zuciyoyinsu wani ma zuciyar ta fice ku girma annabi ya cika ta amma abin mamaki har yanzu sai kun annabi ka baka koma allura ka tsani sai ka ce bai taba ba a taba shan komai
zo da ka shi sa ba a son yin fashin wazifa duk sanda mutum ya je wurin wazifa to za a yi masa wannan sai ga jahili ne kai ka zama malami sai dai idan babu tasbih duk wanda ka je na cewa ba za a sami ilimi ba sai an yi kaza sai an yi kaza ƙarya yake jiya ya bamu irin wannan maganganun kar mutane su ce su ne dalilan da ya sa cewa muna hana karatu in za ka shekara dubu kana cewa mun hana karatu ba abin da ya damu shehu musul wallahi za ka yi ta gani na ina hurdoji na ne ko saboda ka ina magana akan abin da yake kawai shi ne daidai karatu mu kullum cikin shi ne ni ba na yawo ma sai da littafi kullum saboda haka karatu a yi karatu sosai ina faɗin abin da yake kuma wani wadi ne wannan na fi wadin wannan su fi wadin shi ne kawai magana amma ba muna cewa wai ko a bar karatu mu ahalin karatu ne saboda abin da nake magana a nan idan mutum ya sallama taslimin da ake magana wallahi tallahi duk abin da ake faɗi din zai samu shi karatu ba ka zo ka zauna kai wa'azi ba shi ne karatu ba ka san Allah ka bauta wa Allah ka tsoraci Allah shi ne karatu ba ka zo kai ta wa'azi a to kai wa'azi kuma rana da kiyama an ce wuta ina karafi to so da haka abin da in ka gaskata wannan bayanin da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo imma a baka ilimi imma a baka ma'rifa imma a baka da makarici ne zai ga ka dawo ka zama mai gaskiya da mugu ne sai ka ka ka zama mai amana munafiki ne da kai sai ka dawo ka zama sabiki kuma to duk wata miyagun ɗabi'a wasu miyagun ɗabi'u annabi a wurin wazifa yake kore mana su to sai in mutum yana bashi ko ko bai ma yarda da abin da ake faɗi din ba amma in mutum ya yarda abin da yasa muke zakewa akan wannan maganganun mu mun gani ne fa ba ci muke ba da abin da muke faɗi mu mun gani ne ba mun muna ji ba mu ahli shuhud wal iyali ne ba ahli dalil wal burhan ba to zora ka shine in mutum ya gaskata ya lazumci wazifa din nan dare da zai ga wannan sai ga mutum maroci ne da da yana kyauta annabi ya bashi kyauta da makarici ne ya da yana gaskiya da jahili ne ya zama malami da mahajiji ne sai zama arif
wa man kafi ala'il ilahi to sannan annabi shine markaz na alayin ilahi makakkafan nan na ainihin kyaututtukan ubangiji shine ainihin wato duk wata makafa ta kyautar Allah shehu ya ce ko duk an danka min su kuskul marakiza to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato wato wato matattaran dukkan baiwan Allah as-sawabi wato cikakku sune sawabi cikakku fa huddat al-bayda Allah shine ainihin fara azurfan nan hakika muhammadiyyar
awwal hamidin farkon wanda ya fara godiya ga Allah wa madinu taqiqi sannan manzo Allah shine ainihin baramu na hakika na ilimin sanin Allah ma'adinu ta haƙiƙe ainihin matattarar ahadiyar Allah in kana so ka gane kaɗaicin Allah tabaraka ta'ala zo ka wurin Annabi Muhammad shine ma'adin ta hakiki baramu na na gaskiya wa awwalu damiji sannan Annabi shi ya fara damejin kafirci eh kaga Hausawa ma sun sato ne Eh, damiji dameji ko baka lura ba eh wa awwalu damiji Annabi shi ya fara damejin kafirci eh
wa awwalu tauhidi sannan annabi shine farkon tauhidi tauhidi annabi shine farkon tauhidi la ilaha illallah wa awwalu qa'im annabi shi ya fara tsayawa ya ce Allahu akbar ya bauta wa Allah wa awwalu mawsuli annabi shine farkon abin sadarwa ila hadratillah ila al-haqqi zuwa ga Allah khaliq kuma ya isa matuƙa wurin saduwa da Allah babu baina shi ma tsakaninsa da Allah dama shi ya faɗi ya ce ma alhaqqi halatul amin ka halati ma al-mustabal muqtar nurul abadi duk yanda kake jin halin annabi da Allah to haka halina da annabi na farka bai nan zo da aka ka gani shine ilal haqqi baligi wato annabi ya isa matuƙa wurin saduwa da Allah tsakanin annabi da Allah babu bayani ba tsakani yasa Allah ya ce summa dana fata dalla to shine dalili fa subhana rabbi a wato wannan fahu durratul bayda din nan to tijara radiyallahu anhu yayi magana ta shine yake cewa ainihin wato sai Abdulsalam bin Mashish shehin Abdul Hasan Shazali yana yi wa annabi firari a cikin salatin sai yake cewa walahu tada alatul buhum falam yudrikuhu min nasabiqun wala lahi yace wato ainihin buhum dukkan fahimtar halitta Allah baki daya taba'alat suna takaituwa ko kuma suna watsewa suna karewa suna kankantuwa lahu ga manzon Allah duk fahimtar halitta in suka ce suna so su gano annabi fahimtar za ta kare falan yudriku min nasadiqu magabatan mu basu riski annabi wala lahiqu waɗanda suka rage kuma ba za su riski annabi ba to shine dalilin fadin uwaisul qarni da ya ga sayyidina umaru da sayyidina ali lam tara ya min rasulillah illa zilluhu haqiqa muhammadiyya ce aka ce ko da sayyidina abubakar yace ko da sayyidina abubakar bai ga komai ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai inuwarsa to wannan shine dalilin a wato ishara zuwa ita durratul baida kenan shi ne ke cewa a durratul baida allati takawwanat an hal yaqutul hamra durratul baida wadda ainihin diamond din nan ja ta kasantu daga ita ita fara azurfa ce kuma diamond ja halitta kenan ba halitta Allah duka daga fara azurfan nan annabi kenan suka faru shi ne shi ne ce to wannan durratul baida هي الحقيقة المحمدية والياقوت الحمراء هي وجود العالم بأثره فغنى شيني
فسبحان ربي يوشي سألكي يا تبتا قدس العبد سره سألكي يا تبتا غوبان جدن دا قدس العبد سألكي باوا يسألكي باوا يسألكي باوا سره أسيرنسا
بنور da wani irin haske نفل أنوارا wanda yake kawar da dukkan hasaki irin na rana da taurari da watanni من كل بازق daga duk wani haske ne kullowa daga sama wato subhana sarki ya tabbata ga ubangiji wato in ka ji an ce subhana to ana ana gaya maka kar ka sa hankali a cikin bayani duk inda ka ji an ce subhana sarki ya tabbata cikakken sarki cikakken ƙarfi da ilimi da nufi da iko ya tabbata ga Ubangijin da hankali da tunani da shakka da zato da kokwanto da kaifa da lima da aina sai su jira bakin kofar halaran shi shine subhana dalili Allah tabaraka ta'ala faɗi cikin hadisul qudsi ya ce inna fil jasadi mubghatan wa fil mubghati qalbun wa fil qalbi qu'adun wa fil qu'adi damirun wa fil damir sirrun wa fil sirri ana shine subhana rabbin qaddasa al-abd sirrahu in ka gane wannan karatun za ka gane wannan inna fil jasadi mudghatan wa fil mudghati qalbun wa fil qalbi fu'adun wa fil fu'adi damirun wa fil damir sirru wa fil sirri ana sani cewa a cikin jiki akwai tsoka wannan tsokar a cikin tsokar akwai zuciya a cikin zuciyar akwai fu'adu a cikin fu'adu akwai daliru a cikin damiru akwai sirru a cikin sirri akwai ni to shi ne sai wace to sarki ya tabbata ga ubangiji da ya tsarkake asirin bawa ya zama shi shi ma ya zama shi
محمد abin yabo sama da ƙasa عبد الله shine hamilul ismil azim al kabir al akbar al makazun al masuni طه sarkin Allah أحبه sai wace ina son shi kada habbtu wa dara ne kuntu kuntu kanzan maqdiyan lam lam lam lam uraffa ahbabtu
بحب الله الخلق to ka ji ko dan kar ka dauka ni na tsara yuhibbu ilahi alkhair da soyayyar ubangijin halitta مزي muzdi mai halittar ko ko mai aiwatar da البوازق duk wani hasashe hasashe dukkan hasashe hasashe bawazi dukkan watanni da taurari da kasunan dai duk wani haske da ka sani in ka hada su da baki da su kira bawazi to da soyayyar ubangiji aka yi wannan كفاني افتخارا yau ce kai ya ishe ni abin alfahari
إن شجبت بحبه idan na shagaltu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shujibtu na fita hayyaci na imautu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama سكبت sai wace sai in yi maye بخمر da wata irin giya من ودادك giya ta kaunarka سائج mai dadin sha kuma giya ga ta da dadin sha
كفاني ya ishe ni بأن طه ya ishe ni alfahari cewa ɗaha tsarkin Allah وفد ربه
sai wace ya ishe ni alfahari بأن طه cewa tsarkin Allah وحد ربه ya kadaita ubangijinsa واثني عليه kuma wato yana ta yabo gare shi كا- غادئا radiyan yana mai tunkuɗe كل زايد dukkan karkatacce
صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji عديد البوازج wato adadin wato dukkan hataki masu kullowa daga sama adadin taurari kenan shine bawazi adidal bawazi adadin taurari على عادة الذات su taru su tabbata bisa bawan zaki المقرب abun kusantawa دائما da'iman a koda yaushe وآل da alayensa wato ka gani hal- hadratul wilayati kenan وأصحاب da halarar ubudiyya مدى قول الشيخ matakar wato faɗin mai begen so سلام aminci على مزن tabbata bisa girgije للأسرار na asiraran ubangiji خالق mai isa matuƙa wurin zubta ilimai da ma'arifa to shi ne wannan alura isharar da shehu ya arjallahu ta'ala anhu wannan da muka faɗi din nan na wannan da shehu ya ce a على الدرة البيضاء شو يا شيخ هو الدرة البيضاء من زال الله صلى الله عليه وسلم شيل عينين الدرة البيضاء wato fara azurfa wannan sharu ne zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan amanar Allah tabaraka ta'ala baki daya shi ke dauke da ita babu abin da ya fita daga annabi kuma babu abin da ya rage wanda yake baya cikin sa a yana ishara zuwa ga wannan hakika muhammadiyya shi zau shiga ne kenan radiyallahu ta'ala anhu. a cikin jawahirul ma'ani yana faɗi yana cewa amma hakikatul muhammadiyya fa hiya ziyadul martabati la tu'rafu wa la tudraku ba wanda yake ya gane hakika muhammadiyya a cikin wannan martaba ba ta ganuwa ba ta rasuwa wala madma li ahadin fi layli hafi hadal maidani babu abin kwaɗayi ga wani ɗaya na samun hakika muhammadiyya a cikin wannan fage masta asarar sannan ta tasirantu bi albasin da waɗansu irin wato alkyabbu waɗansu irin riguna min al'anwari daga hasashe al'ilahiyat na ubangiji wata gabat sannan ta hajjabtu biha da waɗannan anil wuju daga barin samuwa halitta sai ta ta gane annabi da wannan yanzu ya zalma idani ita wannan hakika muhammadi a wannan fage ta samma ruhan ita ake kira ruhu in ka zan ce ruhu to hakika muhammadi wani fi min ruhu ba da ihtijaja bil albasi bayan an hajafce ta da ainihin dukkuna an sassa su a cikin wato wato dukkunan mutane ba za ga yadda idrakin nabi ne yace wannan shine karshen abin da annabawa suke rubuta wal mursalin da manzanni wala qadi da kudubai yasiluna ila hadal mahal suna kaiwa wannan bagire ne a makamin ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam wai kifuna amma anan suke tsayawa ثم استأثرت بألباس من الأنوار الإلهية sannan wannan hakika muhammadiya ta ƙara tasirantuwa da waɗansu irin hasashe na ubangiji ukura daban ko bi ha da wannan ne sun ne aka yi mata suna a kalan ake ce da ita hankali saboda da yawa muna karatu sun zai ringa je muna cewa nafsu aqalu ruhu sirru kaza wani ma ya ji ana ta jabarutu nasutu eh rasa menene wannan ne to karatu ne akan bisaɗi yake tafiya daidai sai dai sai mai kunne ne yake iya ji to shi ne fa ya ce sai wannan hakika muhammadiya sai ta tasirantu da waɗannan wato riguna daban ban da ban da waɗancan wajen hasimiyar akalan da wannan ne aka sa masa hankali a wurin annaba an tambaye shi menene farkon halitta ya ce a wani ma khalaqa Allahu akala farkon abin da Allah ya fara halitta shine hankali a wani hadisi kuma awwal ma khalaqa Allahu ruha nabika ya jabi farkon abin da Allah ya fara halitta ruhin annabinka ne ya jabiru to sun masa asarar daga nan ta ƙara tasirantuwa da albasin ukura da wasu kuma ainihin wato rigunan daban fa sunniyat bi sababi hal nafsa daga nan ake ce mai nafsu wa min ba'd hadha zahar jasadihi shari daga nan ne jikin annabi bayyana to da wannan shine dalilin da yasa aka ji shehu ya faɗi wancan a bayani alhamdulillah za mu dakata
بالله الباقي سبحانه يا فاطمة ينتو وليس الله تعمدو إن تصف إنني مغلوب ودسوق سير مصوب نسير يا نسير يا نسير فقل عدو إنك القدير أريان إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أقرب بين كيف تختار المريد وكيف تنظر ماذا يريد لتنتقل من العدو هنا وخذ إنه يعدتنا لا تلك من أعتاق إلى آدم فقد طغى من لنادا أبونا كان ممتغا عليه متغسم ومما لديه وستر سلا زل خيره وستكرم مدل وسر ميره نيم جلل مجا وسندا إن بني عمد تسمدا أثار نساق غبا يخفي كل لدى العبد هذا مخفي متين يا متين يا متين بك تدر باش ما أكون أجت بعد أن داري أن دايسا لم يطع شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا ولا قوة إلا بولا وكيل يا وكيل يا وكيل وأنت الذي تسمع ما أقول كل الذي ظلمت منك عدل فإنما أتاك لم تعجل يا رب بالمائدة معصرة ومن الذي قرب ونصر تتب صليا على المختار وعلي وصاب الأبرار يا ربنا بسيد المختار ونوره وخير المدرار فهبنا العلوم والمعارف وهدينا المرام والأ العواقب يا ربنا وبعث العباس وسره ونور النبرات وافتح قلوبنا بخير جامع واملا فؤادنا بنور الامه آوي ومن بسره إلي آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سقيرجي ومن بيدات فديجي زينا العديد والجبال بيتنا الجنون والكبال وافتح لنا الكنوز والعيون وامسيتنا الأدران والغيون يا ربنا بسيكنا الكليل غوث الورى والنور الجميل الليل فعطل المغرب يا رحيم والليل العمر يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي يا رب يا رب يا رب يا صمد فقم مغيثا لنا يا واحد العدو يا فر يا وتر يا عين المراد يا جل يا من لا له شمن الله ولا ولد أجد بيت النفاق القلب وابدا يا من لا شبيه له أصلا ولا ند أنت القياس لكل قيس وجل يا بغ يا عفو يا من لا له ودد فغد أمتك غير خلقك اللهم ولا ينالهم الناس ثم لا يصدوا للمصطفى المصطفى المصطفى سيدنا محمد صاحب الأنصاب يا محمد صلى وسلم على خير وغدد محمد علي أصحابه سند
alhamdulillah ma ya kamata a fita cikin ƙauyukan amma dai za a yi kokari mu gani an sa ranar ziyarar maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda aka saba yi duk shekara wanda a can kaula ake yi tun lokacin shi ibrahim har yanzu manyan-manyan sahabai irin su sai da alisi irin su sai su bai manyan-manyan sahabai wanda suke yi tun farko a kusan shekara kusan tamanin da ya wuce ko saba'in suke suka asusa wannan ziyarar har ya kawo yanzu to wannan ziyarar an sashi daga watan gobe ranar shida ga watan gobe za a yi ta a can kaula to ziyaran dama makasudin wannan ziyaran su muridan shi ibrahim a can wanda yake su manoma ne in suka yi noma noma damuna ya kai aka gama aka noma aka sai da kayan gona to sai a debi wani abu cikin kayan nan da aka sayar wato a kawo a hada a kawo mace ibrahim sai na tsara godiyar Allah wato wanda yake hadiya wanda suke mashi Ibrahim da yake a nan in aka zo Shehu Ibrahim Adela Taranhu zai zauna da su tun farkon dare har karshen dare ko har tsakiyar dare ya yi ta cika yana batsa yana zuba yana zuba musu da asirarai da faidoji da alkhairai da ilmomi zahiran wa batinin ya dinga zuba musu saboda wato a lokacin wato shehu yake ganin cewa ga shi nan ga shi shi shehu ne ga kuma muridansa kuma ga su sun zo a gabansa in an zo maulid maganar annabi sal- maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shehu baya maganan komai sai maganar annabi kawai yake faɗa maganar annabi baya faɗi wani magana wanda yake ba- ban da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ziyara annan shehu yake kisa yake tumbasa yake yi yake gaya mana abu da muke bukata abu da muke so to saboda haka an sa wannan ziyaran wato shi daga watan gobe kuma bana tsarin ya canza kamar yadda aka saba yi shi an ce duk inda ka ka shiga cikin lungun nan na duniya akwai al- muridin shi Ibrahim to saboda haka an fada da abubuwa wanda yake ko ina cikin duniya da yake yanzu an samu ci gaba yanzu nan za ka aika da sako ya je China yanzu nan cikin minti biyu yanzu za ka aika da sako ya je Hong Kong yanzu za ka aika da eh, wato sako ya je can irin su eh, eh, Pakistan da abunan inda sai ya fi nisa cikin duniya ba ma nan Saudiya da abunan irin su London da su America ba to saboda haka aka ce za a watsa labarai ko ina da ko ina duk inda muridin shi Ibrahim